الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول بوديا ثبت الله سبحانه وتعالى لهذا مؤونا من متي takwas ga watan Muharram shekara ta 1438 na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shine goma ga watan goma shekara ta 2016 a lissafin miladiya za mu tashi a darasinmu na 31 daidai a karatun da muke na littafin fadlul islam tare da sharhinsa wato fadlul islam na malam muhammad bin abdulhab da sharhinsa na malam salih bin abdulaziz al-sheikh mun tsaya akan wata tambaya makon da ya gabata ko da ya tambaya akan cewa a wannan aya da ya kawo mana ta faɗin allah maɗaukaki a ƙarshen suratul an'am aya ta ɗari da hamsin da uku Allah subhanahu wataala yana cewa wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraq bikum an sabili nan yace sabilihi da ifradi ya faɗe shi hanya guda ɗaya yace anan ya kadaita hanyar ya ce hanya ɗaya ya ce wa anna hadha sirati mustaqiman bai ce subul ba sai gashi mun samu a ƙarshen suratul ankabut Allah maɗauki yana cewa walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana to saboda mutum zai iya kawo tambaya akan wannan ya nan an ce sabil nan kuma an ce subul bambanci tsakanin sabil da subul ko duk sananne ne an ce sabil guda ɗaya wannan hanya ta ce ga ta guda ɗaya to kuma ga wani wurin ya ce wanda duk suka yi ƙoƙari wajen yada addininmu in ji Allah subhanahu wa ta'ala to za mu shiryar da su subulana hanyoyinmu to kaga wannan mai karatu zai iya cewa to ya Allah nan zai ce hanya ɗaya ya ce ma ita kaɗai za a bi kuma sannan a wani wuri ya ce hanyoyinmu hanyoyin da yawa ɗin ne ko ko guda ɗayan ce ai tambayar warida ko za ta zo a hankalin mutum yawwa to sai ce aljawab nan ne za mu tashi ko a bismillah ai ga kai ne za ka karanta ka gudu ka tafi nesa bismillah yawwa na'am
الجواب لا الباب باب واحد نعم.
ولكن السبيل المقصود به سبيل الاسلام والسنه na'am وهذا في ذاته فيه تفاصيل na'am فيه سبيل الصلاة وفيه سبيل الزكاة وفيه سبيل الصلة وفيه سبيل أعمال القلوب التي تشرك القلب na'am وفيه سبيل وفيه سبيل كذا وكذا مما يحتاجه الناس تفصيلا في أمور دينهم na'am ومما يكون عليه أحوالهم في العبادة العلمية والعملية na'am وفي عمل القلب وعمل الجوارح na'am
فيكون إذا جمع السبل لقوله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا المقصود منها تفاصيل السبل na'am وهي كلها سبيل واحد وصراط واحد دل عليه قوله اهدنا الصراط المستقيم na'am دل عليه قوله وأن هذا صراط مستقيم nعم طيب دل شكرا عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد na'am ودل عليه أيضا قول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
طيب جزاك الله خير بارك الله فيك tunda mun riga mun ji tambaya sai mu fara ra'san daga kan amsa din malamin shi aljawab amsa dangane da wannan ita ce mu ce la ba ta'arudi bane ma'ana babu tufka da warwara can an ce hanya ɗaya ɗan kuma an ce hanyoyi daban-daban ba tufka da warwara a albabu babun wahidu babin dai guda ɗaya ne ma'ana zancen da ake yi mahalli ɗaya ake bigire ɗaya ake illa sai ce walakin na sabilin maqsuda bihi sai dai sabilin da ake nufi sabilul islami wa sunna shine hanyar musulunci da sunna abinda ake nufi da asabil kenan wa hadha to shi wannan sabil ma'ana inda aka ce sabil wa anna hadha sirati mustaqiman aka yi tauhidin sirat can kuma aka ce fatafarraqu bikum an sabilihi kun ga dai ifradi aka yi ko to duk abin da ake nufi shine al-islam wa sunna musulunci da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce wa hada fi dakhilihi fihi tafasil amma shi wannan din da musuluncin da sunnar gaba ɗayan su to a cikin su ai akwai bayani dake dake musulunci ba kashi ɗaya bane ko kashi daban-daban ne ma'ana addini ɗaya ne amma ayyukansa suna da yawa to inda aka ce subul an kalli tanawu'in ayyukan ne yawwa inda aka ce sabil kuma to musuluncin ake kallo da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce akwai bayani dake dake fa fihi sabilus sala ita kanta sallah sabil ce ma'ana akwai hanyar sallah wa fihi sabiluz zakka akwai hanyar zakka akwai kuma yace wa hada wa fihi sabilus silati akwai kuma hanya ta sadar da zumunci wa fihi sabilu a'malil qulubi akwai kuma hanya ta ayyukan zukata ayyukan zuciya allati tuslihul qalba wadda suke gyara zuciya su tsaftace ta su kuma wato a tsarkake ta wa fihi sabilu kaza wa kaza akwai kuma da ka ci gaba ga abubuwa nan da yawa duk kowanne daga ciki hanya ne wannan na tuna mun wata magana da mun taɓa zancanta a nan wata rana wani malami a zamanin imam malik ya rubuta masa takarda na taɓa ambata ta a nan ya ce kai ga mutane sun himmatu ana tashi ana sallar dare ana ƙiyamun laili ana ta azumin nafila amma kai kullum ka tsaya a masallaci sai haddasa na kana ta koya mutane hadisi ka samu lokaci ine maka nasiha ka samu lokaci ka riƙa ganawa da ubangijin wani ne yake wa imam malik nasiha ya rubuto takarda wai kamar irin ba a ga yana yawan azumin nafila ba kuma kamar baya tashi dare yana nafilfili to shine sai imam malik ya rubuta masa amsa a matsayinsa na malami kuma ba mai kokarin kare kansa don tsare mutuncinsa ko akan wani abin duniya ba yake cewa Allah maɗaukaki ya rarraba ayyuka kamar yadda ya raba arziki ice wani bawan Allah za ga Allah ya rubuta masa abin da aka rubuta masa ya yi fice a cikinsa shine ya sallah kaga wani kullum aikinsa ya tashi da dare ta sallah wani kuma an rubuta masa sabilinsa hanyarsa ita ce ya yi azumi wani kuma ya ta sadaka wani kuma ya ta haji wani ya ta umara wani kuma ya ta karantarwa ya ce to ni hanyar da Allah ya zaɓan mun da nake ganin ita ce wadda ni din na fi fahimta shine in tara mutane a gaba nan ilmantar da su in ban yi sallar dare ba in ban yi azumin nafila ba ina roƙon Allah ya sa da ni da kai duk mu zama a hanyar alheri muke yi kuma Allah ya karɓa ayyukan da muke ita ce amsarsa bai mai masa raddi ce kai waye ka isa kai mun nasiha ba haka yi masa to kaga wannan yana nuna maka me wato hanyoyin alheri subul subul ne su ma sabil akwai sabilin sallah akwai sabilin kaza sabilin kaza to haka zaka fahimci abu inda aka ce wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana ai za mu shiryar da su zuwa ga tafri'in ayyukan musulunci yawa zuwa ga zakka ne wani sadaka wani yawan umara wani yawan haji wani yawan azumi shi da abin da ake nufi in kuma aka ce sabil din to ana nufin musulunci gaba ɗayansa yawa to sai ke cewa yace wa fihi sabilu kaza wa kaza mimma yahtajuhu nasu tafsilan fi umuri dinihim da daga cikin abubuwan da mutane suke bukatar su a wajen bayani dake dake a al'amuran addinin su wa mimma yakunu alaihi ahwaluhum kuma na daga abin da halayen su za su zama akai fil ibadati a wajen ibada ibadan nan al-ilmiyati wal amaliyya ibada ta ilimi da ibada ta wato aiki akwai ibada ta ilimi da ta shafi aƙida ayyukan zuciya akwai kuma ayyukan da suka shafi wato jiki da mutum zai aikata wani abu duk wannan ibada ce to kowace kuma akwai halayen da Allah maɗauki ya ɗora mutane a kai in ba ku manta ba a karatun tajiri da tauhid ko mun yi wajen darasi ya kai shida akan wannan mas'ala har a ƙarshe ke ce mana da me ake lura da aikin da shi ne mafifici sai ce kowane aiki a lura da lokacin yinsa me ake bukata ko ai ba ku manta wannan abun ba yawwa to kullum ya zama kana tare da wannan tunani to kowane bangare duk a cikin musulunci yake wannan musulunci ne wannan ma musulunci ne shi yasa zaka ga a wurin har a lokacin ba kuma ta nake mana zancen a tsakanin masu da'awa sai ka ga wani yana ga idan ba gefe kaza ka iri kaza kai ba da shi yake yi to sai ga kaman ba da'awa kake ba shi wannan yana wannan wannan kuma yana wannan wani kuma abin da ya zaba yayi a bangaren da'awa shine taimakon marayu da bin gidaje ya tattara su matan da aka mutu aka bar su ya je ya nemo musu taimako ba wai daga aljihunsa ba daga wurin masu hali ya ɗauko ya kawo wani shi na ga wannan ita ce da'awa a gunsa in baka gan shi a gun da ake wa'azi ko gun kara ko gun wani abu dai na taron a ce ya tashi ya yi jawabi da kansa ba kar ka damu kar kuma ka ce baya komai kowa da irin abin da Allah madauki ya rubuta masa ta hanyarsa zai shiga aljanna babban abu kamar da Imam Malik ya faɗa Allah ya sa kowa daga cikin mu kamar da yake cewa wa as'alullah an yaj'ala kilana ala khair ma'ana Allah ya sanya kowanne ɗaya daga cikin mu ya zama akan alheri to Allah ya sanya mu akan alheri to sai yake cewa wa kadhalika ko a na tsallake wannan yau sannan ke cewa wa fi amalil qalbi hakanan a ayyukan zuciya wa amalil jawari da kuma ayyukan gabubban jiki fa yakunu idan sai ya zama kenan جمع السبل جمع سبيل da aka ce as-subul fi qawlihi da yace walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana to al-maqsud minha abinda ake nufi da wannan subul din tafasilus sabil ko na tafasilus subul kai wato rabe-rabe daki-daki bayani gida-gida na hanyoyi din hanyar kaza da hanyar kaza da hanyar kaza وهي كلها سبيل واحد وصراط واحد كما دكانسو in ka tattaro su baki ɗaya kowanne hanya ce guda ɗaya hanya ɗaya ce duk inda aka tafi nan za a dawo bautar Allah ce musulunci ne sunna ce an fahimci abin sai ce dalla alaihi qauluhu daga cikin abin da ke nuna mana wannan ya jaro mana dalilai da dama da suke nuna haka din sai ce dalla alaihi qauluhu ihdinas siratal mustaqim a wannan addu'a da kullum muke yin ta a cikin Fatiha ihdina siratal mustaqim ya Allah ka shiryar da mu kun ga sai aka tauhidin hanyar ita ma aka ce as-siratal mustaqim hanyar nan madaidaiciya nan ana nufin me hmm al-islam was sunna yawa shine as-siratal mustaqim wa dalla alayhi qawluhu haka nan fadin Allah madauki da yake cewa wa anna hadha sirati mustaqiman kun ga shi ma wannan yana nuni akan wannan ودل عليه قول قول النبي صلى الله عليه عليه وسلم ده فدin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di ina horanku da ku tsayu akan da ku tsaya akan da ku bi kuma ku tabbata akan sunnata wato hanyata addini na abin da nake yi wannan shine duk abin da ake da sunna anan kun ga nan ba a nufin sallah kawai azumi kawai zakka kawai ko ana nufin gaba ɗaya general musulunci ne to ita yake nufi da kuma sunnar khalifofi na waɗanda suke shiryayyu kuma masu shiryarwa min ba'adi wanda za su zo a bayana kuma wannan nassi ne kuru-kuru na cewa khalifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shiryayyu ne ba kafirai bane masu shiryarwa ne ba wanda suka canza addinin manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam wadalla alaihi aidan qaulullahi azza wa jalla kuma faɗin Allah maɗauki har yanzu ya nuni ga wannan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana lalle kuna da abin koyi mai kyau inda sai aka siffanta shi ma da kyau domin babu abin koyi da ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma sai ce liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira ga wanda ya kasance yana fata yana ƙaunar saduwa da Allah subhanahu wa ta'ala ya kuma imani da Allah ya kuma yana ƙaunar da fatan kyakkyawan fata ga ran tashin alkiyama kuma sannan wa zakara Allah kafira daga cikin sufofinsa kuma ya zama mai ambatan Allah mai yawa zikirin Allah galibi a Qur'ani akan siffanta shi da yawa saboda shi ana buƙatar yawaitawa a cikinsa shi kaɗai ne aikin da Allah maɗauki a cikin alƙur'ani ya kira shi ya ambace shi a yawaita shi sauran ayyuka za ka je an fi mai da hankali a yi su ko a kan lokaci in magana sallah ce a yi ikhlasi a yi kaza a kaza amma shi zikiri duk da yana buƙatar ikhlasin shi ma in ba ikhlasi bai yi ba to amma ana son ya yawaita game da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana wannan a aikace ya faɗa kuma da bakinsa la yazalu lisanuka ratban min dhikrillah kada ka bari harshenka ya bushe daga ambatan Allah ma'ana kana gama ambatan Allah ka ci gaba da ambatan Allah kana gama wani kuma ka ci gaba ya zama da'iman jikinka danye ne ma'ana harshenka yana da danyantaka a cikin kullun ambatan Allah subhanahu wa ta'ala yake haka nan kuma manzo Allah sallallahu mun gani rayuwarsa gaba ɗaya ambatan Allah take tashinsa ya ambaci Allah zamansa ya ambaci Allah cin abinci ya ambaci Allah shiga ban daki fitowa kwanciya tashi alwala duk abin da yake yi akwai abin da yake ambatawa na zikirin Allah subhanahu wa ta'ala wannan shi ya ƙara nuna muhimmancin kalmar kasiran ɗin in ana ambatan zikiri wannan dai malamai sun sha magana a kansa wurare daban-daban to sannan ya ce walaƙad ahsana al'allamatu ibn al-qayyim rahimahullah id qala fi taqriri hada dan tabbatar da wannan malam ibn qayyim ya kyautata yayin da yake faɗin wani baiti wani baiti ne da ya faɗa cikin nuniya mun san nuniyar ibn qayyim ko yawa baito shi ne da ya tara su a sama da dubu biyu duk akan tauhidi baitin waƙe haka ya waƙe tauhidi da wannan tsarin kuma duka yana karewa da nuni shi yasa ake kiranta nuniya nuniyat ibn qayyim a ciki yana cewa فلواحد كن واحدا في واحد أعني سبيل الحق والإيمان فلواحد كن واحدا أنا كافم فدي فسر wannan baitoci yana da kyau mu fahimta nan zai mana magana ne akan wasu abubuwa guda uku su ne tara a nan a gefen baiti na farko wato shatrul baitul awwal na biyun kuma fassara wannan abin yi wato kalma ta uku ya fassara ya ce fali wahidin kun wahidan fi wahidi nan ya hada abubuwa uku tauhidul matlub da tauhidul talab da kuma tauhidu الطريق سنة أبن أكي سو توحيد المطلوب توحيد الطلب لكما توحيد الطريق الموصلة إلى المطلوب in ka kasa su kashi uku nan za ka fahimci wannan baitin shi yasa nake so in gaya mana da bayanin kafin mu karanta mun fahimci abin me ake nufi da farko tauhidul matlub kadaita maƙasudin abin nemanka nan Allah ake nufi abin nemanka ka yi ikhlasi gare shi Allah kake so ya yarda da kai to kada ka shigar da wani abu a cikin bautarsa kuma duk abin da za ka aikata ka yi dominsa kada ka sa wata niyya a cikin bautarka in kai haka Allah maɗaukaki ba zai baka lada ba kuma sannan karka bauta wa kowa sai shi duk wani na ga cikin ikhlasi lil ma'budi wannan shine ma'anan tauhid mene al matlub sai tauhidut talab shine ka kadaita manufar taka ta zama guda daya iradarka shine tauhidul irada abinda kake so kar ka bari wasu manufofin su zo su taru maka da yawa ka yi tsam da jikinka ka fuskanci abu daya kada ka bari a shattata maka a wargaza maka tunani wannan ya bi nan wani a fusge ka ta nan a fusge ka ta nan a ka tsaya ka yi tarkizi ka mai da hankali wuri guda shine ake nufi tauhidul irada na uku shine tauhidul tariq ka tsaya kan hanya guda to malamai suke cewa waɗannan abubuwa uku kowanne yana maganin wata matsala da take rushewa mutum addini tauhidul matlub shine ikhlasi ikhlasi kuma bihi tahsulu as-salamatu min ash-shirki in ka samu ikhlasi kaga zaka kubuta daga me daga shirka na biyu tauhidul iradati ko tauhidul talab shi kuma yana sa ka nisanci ka samu assalamatu min al-ma'asi ka nisanci saban Allah in ka samu tauhidul irada na uku tauhidul tariqi al-musilati ila al-matlub shi kuma yana hana ka bid'a saboda me ka tsantsance hanya guda ɗaya ita za ka bi sai ka bi manhaji guda wanda babu bid'a ciki kuma dama waɗannan su ne abubuwa masu rusa addinin mutum da shirka da sako da bid'a mun fahimci abin to su mana yake ishara a nan yace fali wahidin kun wahidan fi wahidi li wahidin ana nufin lillahi lil matlubil wahid dan Allah ma'ana kai ikhlasi kun wahidan ka zama ka kadaita abin da kake so shine tauhidul irada mun gane kun wahidan ka zama kai kadai wajen me kada ka bari a fuzge maka tunani a raba maka hankali ka tsaya wuri guda wajen yin abin da Allah madauki ya umarce ka fittiba'il awamiri wajtinabin nawahi shine wajen abin da zai taimake ka wajen barin sako mun gane wannan na uku kuma sai ce fi wahidin ma'ana cikin abu guda ma'ana domin abu guda kai ma ka zama guda daya sannan kuma a cikin abu guda abu guda din nan shine hanya ma'ana fi wahidin ai fi tariqin wahidin fi sabilin wahidin kun gane abubuwan uku yanzu fali wahidin kun wahidan fi wahidin to wajen fi wahidin din shine fassara sai ce a'ani sabilal haqqi wal iman abinda nake nufi da fi wahidin din nan shine hanyar gaskiya da imani insha Allah yanzu kun gane baitin yau to gashi nan zai kara mana bayani shi malam sali al-sheikh yace fali wahidin ya'ni lillahi al-maqsud ma'ana domin Allah wanda shine abin nufi shi kake nufi ka samu yardarsa wal ma'bud lahu ko wanda shi ake wa bauta a abin yawa wal ma'budu lahu wahdahu jalla wa ala wanda shi ake bauta gare shi shi kadai jalla wa ala qasdan wajen nufinka ya zama shi kaɗai katinka ka nufa kada ka yi wani abu a cikin ayyukan rayuwarka da kake son Allah ya baka lada ka yi da wata manufar ba neman yardar Allah ba duk abin da ake yinsa don a samu lada kuma a shiga aljanna to kada ka sake ya zama manufarka ta canza ka yi shi ko don wani ya yaba maka ka yi shi ko don wani ya ganka ka yi shi ko dan a ce kana kaza kada ka bari wannan abun ya bata maka aiki domin Allah baya karɓar duk aikin da aka yi da wata manufa wadda ba neman yardarsa ba qasdan wa iradatan haka nan wajen nufinka wa tawajjuhan wajen fuskantar ka dan wa ka fuskanta Allah zaka fuskanta wa raghaban wa kake kwadayi ya baka lada Allah wa rahaban wa kake tsoro idan ka rasa aikin ka azabtar da kai Allah to duk waɗannan abubuwan ka tsarkake Allah a cikinsu liwahidin yana ƙarin bayani ne har yanzu akan wani ɗin tunda cewa ya fali wahidin tunda lamun ɗin nan ta ta'alili ne ma'ana domin li ajlillahi duk abin da zaka yi don Allah zaka yi to duk a bayanin ta ne sai ce li wahidin jalla jalaluhu wa taqaddasat asma'uhu to gashi ɗin kun wahidan ka zama kai ma kai kadai me ake nufi ai anta kai fi qasdika wajen nufin naka ku bambance tsakanin tauhidul irada da tauhidul matlub da na bambance mana insha Allah bayani da kun gane shi na farko shine tauhidu mene matlub yawa shine da yake magana akan manufar da kake so din to wa kake so kai ka samu yardarsa to ya zama Allah ne shi kadai wannan kuma ita kanta iradar taka yauwa nufin naka abin da zai har zuƙo ka kai wani abu to ka tsaya tsam ya zama cewa bayan ka yi ikhlasi to kuma kada ka shattata ka wargaza tunaninka ka tsaya Allah kawai za ka fuskanta wannan a cikin littafan malaman zuhudu da suluki wanda ake ce ma sufaye ko suna kiran kansu sufaye suna cewa wannan shi ake nufi da jam'iyyatul qalbi su suna da wani istilahi da suke tam ne suke amfani da shi a littafan sufaye wani shi ake nufi da jam'iyyatul qalbi jam'iyya nan ba kungiya ake nufi ana nufin tattaruwar zuciya wuri guda in ba ku manta ba malam makrizi ya gaya mana wannan a cikin tajrid tauhid to shi ma dai daga ibnu qayyim inda ma ya dauka ma'ana jam'iyyatul qalbi zama zuciyarka ta tattara wuri guda lokacin da kake neman wani abu guda to ka tsaya ka mai da hankali a kansa kada ka bari wani abu ya zo ya raba ka da hanyar Allah tunaninka uh, wato abin me kake so ka samu duk tsare-tsarenka su tsaya wuri guda so kake ka samu yardar Allah subhanahu wa ta'ala ban sani ko kun gane abin akwai buƙatar neman abin neman shine Allah kuma sannan a iradar taka ta zuciya to wannan shi ake zance shine kun wahidan fi zalika mun gane to na abu na uku shine hanyar da za a bi a samu abu kamar da yake bayyana mu koma mu karanta sai ce ai ma'ana kun wahidan anta fi qasdika wa iradatika ka zama kai kadai ma'ana ka zama mai tauhidi kai din fi qasdika wajen nufinka da iradarka wa tawajjuhi qalbika da inda zuciyarka za ta fuskanta kada zuciyar ta rarrabu wannan ta yi nan wannan ta yi nan wannan ta yi nan ka rasa abin da za ka yi yanzu misali ko a rayuwarka ta duniya ana son mutum a duk abin da zai zama yana da manufa wani lokaci malamin makaranta tun a firamare ko a sakandare yakan tambayi yara a aji kai me kake so ka zama in ka gama kai in ka gama me kake so ka zama a yana yin wannan tambayoyi ko wannan tambayoyin kai dan ka girma ne kake ganin ba su da balu amma shi yaro da yake yana hangen abubuwan da yake so ya zama din musamman irin abin da babansa yake saboda shi ne ya fi kusa da shi shi ne babban abin koyinsa a kusa za ga kullum tunaninsa akwai wani abu da yake burge shi gwargwadon irin ilimin da kuma hanyar da ya shiga kila an kai shi asibiti ya ga likita ya ce shi likita yake so ya ya ga jirgi ya ce yana son matuƙin jirgi ko ba haka ba za ka ji da yara kowa na da irin wannan abu to akwai wani tun daga nan wani abu yake darsuwa a zuciyarsa sai ya dage sai ya zama kaza din nan tun yana karimi zai rubuta ni ko insha Allah ina so in zama kaza to tun daga nan kuma iyayensa in suka ji irin wannan to kar su gwale shi ba a san yaro in ya zaɓi abin da yake so ka gwale shi wajen zaɓen karatu da sauransu ba a san wannan malaman ilimi da tarbiyya suna cewa a ƙarfafa yaro akan abin da yake so tuni abin da yake so in kawo mu zuwa gare shi idan mutum ya zaɓi manufar da yake so ya cimma to kuma kada ya taraddudi a kanta ya tsaya tsan wuri guda to wani shi ake nufi da tauhidul irada din yawwa ka tsaya manufar ka din nan ka tsaya a kanta kar ka bari wani ya raba maka hankali ka yi nan to ko ka zo sai ka girma ma ka zo kana taraddudi to ni ko kaza zan koma ne ko kaza zan koma ne tun farko ka tsaya wuri guda tare da cewa hankalinka la'alla bai kai gama kammala ba to ka nemi shawara to in ka nemi shawara din me za ka yi fatawakkal ala Allah fa idza azamta me Allah ya ce dama shikenan fa tawakkal ala Allah to ka tsaya ka nemi kar ka ce ai wannan abun wahalar samu ne da shi irin wannan abun da kullum muka yi wa junan mu wa'azi akai dabi'ar mu ta Hausawa akwai abubuwa da dama da wasu suke samu mu ma muna da damar da za mu yi mu samu amma sai ka ga mun ce a mu wannan ina ai ba za mu iya ba wannan halin ba shi da kyau tun baka gwada abu ba kar ka ce ba za ka iya ba duk inda wani dan adam yake dagewa ya abu yan uwanmu da muke zaune da su a ƙasan nan a kudancin ƙasan nan da sauransu me yasa suka mana fice a filaye da yawa wannan irin tunanin ne mun sai mu zauna sai kana da wani yayanka ko wani babba a garin ku sai dole sai ya karɓi takardunka ya nemo maka kaza da kaza tashi ka fita ɗauki takardun ka je ko ina ake yi da kanka ka gani kuma ka riƙa roƙon Allah duk hanyar da za a bi ka bi ta sai ka ga Allah maɗauki ya baka taufiki amma da yawan mu mun fi sabawa da mu zauna in manyan garin mu ba su yi mana komai ba shikenan sai mu koma gindin bishiya kuma sai zagi kuma su waɗancan ba haka suke yi ba tashi suke yi su shiga nan su fita a kore su ai wulakanci mu kuma mu san ba mu jure wulakanci in aka yi maka wani abu ko wata kalma a gaya maka sai kai fushi wai kai kafi karfin a gaya mana kuma ba ka da komai wanda ba shi da komai baya fushi hakuri zai yi ya sake rubuta application ya kai can ya koma can ya kai nan ya zauna kada ya zauna ya dogara da wani da wata ran ma har zai masa gori wannan a ɗabi'ar ba ta da kyau yawa a tarbiyyance ana gaya mutum ya daina irin wannan saboda zai sa shi a nadama kuma shine sababin takallufi mutum ya zama kullun a baya wasu su wuce shi su abubuwan duniya ya uwa musulmi ko ya guri mun shiga wa'azi kuma duk da dai ya zo mahallin sa ne abubuwan duniya mafi yawansu Allah ya haɗa mu ne ya yi mu da al'asbabud duniyawiya kullum ina gaya mana wannan sabubban duniya da su Allah ya haɗa mu duk mutanen da suka dage za su yi aiki sai Allah ya taimake su sai su samu abu amma wanda duk ya zauna ya ce shi ba zai nema ba da irin wannan tauhidin na bahaushe cewa ai rabon kwado baya hawa sama wannan gaskiya ne rabon ka ba zai je ko ina ba to amma kuma an sa sababi shi rabon ai ba daga sama haka yake zuwa sai shigo babu wanda Allah ke zubo masa kuɗi ya shiga aljihunsa daga sama me muke mu samu zuwa muke mai aiki so dole ne ka yi aikin da za ka samu wani abu ya shigo maka aljihu duk inda aka ce ana wani abu ga wani abu can ana yi tashi ka je sai ka ga baka samu ba sannan ka dawo wani malami yana faɗar wata na taɓa faɗin wannan anan ko a hudu ba ne wani malami ce shi yana ganin duk duniya bai ga mutum irin bahaushe ba yace da ana raba wani abu kyauta a tasha sai a zo a bamu labari nan ce ga can wani yana ta raba abu kaza a tasha sai kun tashi wasu sun yunkuri za su sai wani ya zauna ce wala mun je ma ba samu zami ba wannan ɗabi'ar malamin yake cewa in ba bahaushe ba za ka samu irin wannan tunanin ba in aka ce ana abu tashi ka je kai yanzu ku duba irin koko da ake akan wannan yan power din nan da federal government ta ce a zo a yi sai da aka yi talla a je a yi menene kai ka ɗauka aikin za a ba mutum ma kyauta roƙonsa ake zai ka ɗauko hoto zai ka shiga online zai ka sa kaza wani ma har yanzu bai fahimci me ake ba su kuma waɗancan a gefen ƙasan sun riga sun yi nisa kai ka ɗauka ma gaba ɗaya kowanne gari duk sun gama abinsu sun gama shirya sai an zo ba a samu ba kuma sai a ce a ai manyan mu ne da kaza da kaza ya kamata da Allah mu riƙe kanmu adalci mu tashi mu nemi abu da kanmu kuma kada mu taɓa bari mu dogara da wani Allah baya son haka Allah yana so ka ji kai bawansa ne kuma ka kusance shi daga hannun ka roƙe shi ya Allah wannan abun da ake nema ka sa ni cikin waɗanda zan samu kuma an ce a je ai abu kaza tashi ka je ka yi duk abin da aka ce a samu je ka samu duk abin da aka ce a yi je ka yi ko aikin karfi za ka yi ka je ka samu kuɗin da za ka hau ka biya kuɗin abin nan kafe ɗin ka biya abin da duk za ka yi komai ka yi kada ka bari ka shiga halin da wani zai maka gorin yayi kaza ko wata ran ya gaya maka ma magana da kuma baka son dama a gaya maka magana Allah ma ishe da muke mu mu je to shine ma'anan dai tauhid al-irada ko to sai yake cewa a ina ne يوا وإرادتك وتوجه قلبك لا تتشعب عليك الأوهام في قلبك kada wahami da tunani na kuskure da kokonto duk su zo su ya galgala maka kwakwalwa shine ta tasha'ab su janye maka tunani wannan ya fuzge ka nan wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza duk ka rasa wuri ɗaya da zaka mai da hankalinka ka tsaya ka mai da hankali wuri ɗaya duk abin da ka sa gaban ka zaka yi shi yace wala fi sulukik haka nan kada ka bari a zuciyarka ta rarrabe wajen hanyar da zaka bi shine suluki don bal amma abin da zaka yi yace kun wahidan anta fi wahidin me wahidin ina na karshe yace ya'ni fi sabilin wahidin yawa shine hanya daya to wannan ita ce abin da ake nufi hanyar da in ka bi ta hanyar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam ka tsaya akanta kar ka bi hanyar bid'a insha Allah da kun gane hanyar farko ikhlasi ba shirka hanya ta biyu tsayawa tsam babu saban Allah babu karkacewa babu ya galgala zuciya da bin hanyoyin da ba daidai ba hanya ta uku kuma tsayuwa akan hanya da ta farki madaidaici kar ai bid'a ko to sai ce qala ba'daha bayan nan sai ce a'ni sabilal haqqi wal imani yace wa huwa sabilus salafus salih abinda ake nufi sabilal haqqi wal iman shine hanyar a magabata na kwarai magabata na ƙwarai muminan farko sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da tabi'ai wanda suna da hanya tasu bal nassi ne a cikin alqur'ani ma Allah ya kira su suna da hanya wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin ashe muminai suna da sabil da haka kada ka bari ka bi ghayri sabilil mu'minin domin me wanda yayi haka Allah ya ce nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira haka kullun ka tsaya tare da hanyar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su an gwada su sun ci nasara suna ina suna aljanna tunda mun tabbata suna aljanna Allah ya gaya mana a Qur'ani to to abinda suka yi suka shiga aljanna shi ya kamata mu tsaya mu ma mu ci gaba da mu tsaya a kansa kar mu bi wata hanya daban da za ta karkatar da mu daga ita har mu shiga aljanna insha Allah Allah shigar da mu baki daya sai ce wa hadha mimma ya'uzzu ala kathirin minan nasi wannan yana daga cikin abin da yake da wahala akan da yawa daga cikin mutane shine ma'anar ya'uzzu idan aka ce abu aziz yana da ma'anoni da yawa aziz daga cikin sunan Allah akwai al'aziz mabuwayi da ya buwayi kowa babu wanda zai iya wato rinjaye a kansa akwai abu ana ce masa wannan shine ma- babin izza al'aziz na sunan Allah shine mai kuma maganar izza walillahi al'izzatu wali rasulihi wali mu'mini to akwai abu da aka ce da ake ce ma aziz shi kuma ma'anarsa abin da yake da kima da daraja a gunka waladiyal aziz shine mutum zai ce ma ɗana wanda yake mai daraja mai muhimmanci da nake so mutum yakan faɗi wannan a larabci akwai kuma abin da yake aziz abin ana nufin abin da yake mai wahala azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina ar-raufur rahim nan ba ba iz- ba izza ake nufi ba ana nufin abu ne mai nauyi mai wahala mai tsanani akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da zai kuntata muku baya son sa kun fa- kun fahimci abin to shine ake nufi anan abin da yake kuma har yanzu aziz har yanzu abin da yake mai wahala a same shi yawwa abu mai wahalar ka same shi to shi yake nufi anan wani abu ne mai wahala akan da yawa daga cikin mutane an yadbi qalbahu alaihi ya zama cewa ya tsatsa ya tsare zuciyarsa akan wannan abun ya mata ka'ida ya tsare ta ya lazimta mata shine au an yulzima nafsahu bihi ko ya lazimtawa kansa wannan abun yana daga cikin abu mai wahala ka samu da yawa daga cikin mutane ba sa iya tsare kansu a waɗannan babi guda uku wannan abin yake faɗa da yawa daga cikin mutane za ga suna fadawa suna faduwa kuma a wannan abubuwa guda uku a babin ikhlasi su kasa yin ikhlasi a ayyukansu sai sun yi abin da suke fatan mutane su yaba musu a babin tauhidin irada har yanzu ba sa iya tsayawa wuri guda sai shaidan ya fuzge su su fada saban Allah hakanan a babin manhaji da bin hanya sai ga wannan shi ya- shi yana bin wannan hanya yana bin wannan hanya ya- ya kwaron gwatsu ga abubuwa da yawa sai masa shi bai tsaya shi ba sunnar ba shi ba bid'ar ba shi ba ka rasa inda yake to shine abin da ake nufi dole kai tauhidin hanya kai tauhidin abun bauta kai tauhidin ha- manufarka kuma sannan kai tauhidin hanyar da zaka bi duk wanda ba zai bi waɗannan ba to zai faɗa ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa ko shirka ko saban Allah ko bid'a Mm. Allah ya tsare mu to sai yake cewa wa hadha mimma ya'uzu ala kathirin minan nas an yadbita qalbahu alayhi mutum ya tsare zuciyarsa ya tsare ya tsare da ita akan haka wasu yana da wahala ko ya lazimta wa kansa wannan abun yace fa innahu fil awwali domin ka duba na farko menene na farko fali wahidin shine magana ikhlasi ko yawwa shine yace qad yaqsidu Allah jalla wa ala bi amalihi ba bi ilmihi bane kuskure ne na sa sautin malamin naji bi bi amalihi yace sai mai rubutun ya rubuta bi ilmihi haka ku gyara qat'an ba domin kuma dama shine zai dace da siyaki ko me yake faɗa anan zaka samu wani mutum yana aiki a aikin nasa ya Allah azza wa jalla Allah yake nufi a cikin aikin nasa wa qad ya'ti marratan ukhra wani lokacin kuma zai zo wa yaqsidu ghayra Allah jalla wa ala sai ga yana nufin wani wanda ba Allah ba a cikin aikin nasa ana samu wannan ko ba a samu mutum yana sallah shi kadai a gidansa da ikhlasi ko in yazo cikin mutane kuma yanzu kowa ya bincika kansa yadda yake tsakani da Allah irin yadda muke nafila a masallaci a gida haka muke yin ta da kyau hmm? wannan yana cikin abin da ke sa mutum yi wa kansa wa'azi akan ikhlasinsa sai ga in shi kaɗai ne a gidansa ba zai damu ba zai yi ta ya kwakwafa ya abin da ya ga dama yana ta wasa da soshe-soshe a cikin sallah in ko a masallaci ne bayan an yi sallah zai nafila jama'a ya san suna kallon sa ya kintsa ta ta kyau da zama da jalsatul istiraha a kintsa a yi waye kuma kila ma a rera karatu mutane su ji ban ce wai kowa haka yake ba ina nufin a cikin mutane ana samun masu yin wannan ko ba a samu to wannan yana da hatsari yana cikin abin da in mutum ya wannan bai zama liwahidin ba ya zai zama kenan qama bi ala- bi amalihi la li wahidi yayi aikin sa amma ba dan abu daya wato abun bauta guda daya wato Allah subhanahu wata'ala ba Allah tsare mu a shine sai ke so ina ne قد يقصد الله جل وعلا بعمله وقد يأتي مرة أخرى ويقصد غير الله جل وعلا wani lokacin kuma ka gaina nufin wani wanda ba Allah ba imma aljah ko kuma ko dai saboda neman mutunci shine jah fuska a gun manya da daraja ina son su ɗauke shi a mutumin kirki sai ya rika aikin kirki in suna ne misali ana samun wani wa imma duniya ko kuma neman duniya ya zama cewa dan a bashi wani abun duniya yake abin da yake ba zancen Allah ba a zuciyarsa ba dan Allah yake ba shi so yake ko a bashi girma ko a ɗauke shi da muhimmanci ko a ce masa a wani mai ibada ne to duk ne wannan fa muna nana ta wannan abun ba don komai ba ba dan mu kowa daga cikin mu ya fita daga wannan ba kamar da malamin yake faɗa annan yace kaɗan ne zaka ga wanda yake tsira daga irin waɗannan abubuwa din amma akwai buƙatar kullum mu faɗakar da junanmu a kansa tunda tunda wannan irin abun yana rusa aiki in an same shi fa ba za a samu lada ba kaga mutum zai sa ran ran tashin alkiyama za a zo masa da ladan aikinsa ya ga sallan nan a ciki ya ga azumi a ciki ya ga karatu da ya zo ya ga kaza a ciki duk yana so ya ga an nuna masa sai Allah ya nuna masa cewa abun ba haka bane wancan ba dan Allah kai ba kun san dai hadisin nan na muslim wanda Abu Hurairah ya rawaito kullum muna zancen sa ko farkon mutum uku da za a rura wutar jahannama da su suwaye na farko mai ilimi da Allah zai tambaye shi me kai da ilimin kai ce na yi karatu na ilimi na karanta Qur'ani har na ilmantar da mutane sai Allah ya ce ƙarya kake kayi ne dan mutane su ce ma malami wa qad qila kuma an riga an faɗa a duniya sai umarni a je a jefa shi a wuta duk abin da yayi din tunda yayi ne domin mutane ya burge su su ce wani kaza in wannan ne a zuciyarsa fa gaba ɗaya duk abin da ba zai samu ladansa kuma karka ce Allah ba shi da tausayi ya gaya maka cewa karka yi Allah ba abin da ya tsana irin shirka ka sa masa dan uwa ai abin nan abokin tarayya wanda shi ma ka ba shi matsayi idan kai wani abu na aikin Allah dan ka samu wato wanda ake samun lada da shi sai baka yi domin ka samu ladan ba kai don mutane su yaba maka kaga anan aikin ibada ne amma kai ba kai don ladan lahira ba kai ne domin a lokacin kawai wani ya yaba maka to iya wannan yaban shi zaka samu kuma shi yabon aina ake samun sa a duniya shi yasa sai a ce masa waqad qil an riga an faɗa to sai a zo da mai jihadi shi ma ce yayi jihadi dan nawa kalma Allah Allah ce masa ƙarya kake kai ne dan a ce gwarzo ne mai dukiya ma haka yayi kaza da dukiyarsa yayi kaza dukiyarsa dan me kai ya ce dan Allah Allah ce ƙarya ne kai dan a ce maka mai kyauta kuma duk an gama faɗa a duniya a nan dai ba komai kaga duk mutumin da yake tabbacin cewa zai haɗu da ubangiji dole ya tsorace irin wannan mawkifin mu yi ƙoƙari kuma mu roƙi Allah maɗaukaki ya tabbatar da mu akan yin ikhlasi cikin duk abin da za mu yi kada mu yi wani abu don wani ya yaba mana ko don mutane su ce sun gan mu a wuri kaza mu mutanen kirki ne abadan kana yin wannan Allah ba zai karɓi aikin ka ba Allah sauki sai ce wa imma ru'yatin nas to gashi ko don ganin mutane mutum yayi dan mutane suna gani wanda da shi kaɗai ne a ɓoye ba zai ba wa nahwi dalika da makamancin wannan minar riya na riya wa sum'a da kuma sum'a sum'a shine kai riya kai don a gani sum'a kuma kai don a ji yawa shine ma'anar wannan sum'a eh kai in karatu ne ko ka bada labarin abin da kai ko makamancin wannan dan a ji a yaba maka bayan ka gama aikin ko makamancin wannan yace wa qalla man yaslamu to ga zancen da nake yace wa qalla man yaslamu min anwa'i shirki al-khafif yace kadan ne mutanen da suke tsira daga irin wannan nau'in shirka karama boyayya din nan ba ta fidda mutum daga addini amma fa tana rusa aiki yace waɗanda suke tsira daga wannan wallahi kadan ne a cikin mutane Allah ya taimake mu ya samu cikin masu tsira daga wannan qala sai yace yanzu mun gama da na daya liwahidin shi muka gama to kun wahidan shine na biyu yace qala kun wahidan ka zama kai kadai ma'ana yace yani anta la tatasha'ab fi qasdika wa iradatik karka gutsutsura tunaninka ash-sha'ab ai dama ash-sha'ib shine dama abin nan hanyoyi ko ko abubuwan da za a ce shu'uba shu'uba kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-imanu bid'un wa sab'una ko bid'un wa sittuna shu'ba to shu'ba ana nufin yanki to kada ka yanke manufarka ka yanke zuciyarka ta zama ta rarraba ta yi nan ta yi nan ka ba komai rabansa da saban Allah da komai da komai yace kar kai haka yace fal yace fajma qalbaka ka tsaya ka tattara zuciyarka wa iradataka da manufarka هي التي يسميها أهل السلوك الجمعية على الله جل وعلا شيني وأن سوفا يسكي كلا الجمعية على الله in ba ku manta ba shine da nake magana da zu kuma mun karanta shi a tajridut tauhid al mufid wato mutum ya tattara zuciyarsa wuri guda ya zama Allah kawai yake fuskanta a shi kadai yake kallo shi kadai yake son ya samu yardarsa wannan irin abun wannan kalmomin masu tsada masu kyau su ne daga baya lokacin da sufanci na falsafa ya shigo cikin mutane suke fassara aljam'iyyatul qalbi ala Allah din suka fassara shi da wani abu suka fassara shi da abubuwa da yawa ka shiga wani yanayi da za ka je kai fana'i kana kokarin zama Allah maimakon tattara da zuciya ta fuskanci ubangiji ya zama so take kawai Allah yarda da ita wannan ita ce manufar mutanen kirki yau amma ba ka zama cewa manufarka ita ce ka zama Allah ba to wannan kuma an fita daga kowace hanya ma baki da ba mai zama Allah Allah ya kyauta duk da dai su suna da wasu abubuwa da suke cewa su su ne ma'anoninsu ba wai yadda mu muke fahimta ba mu da ake cewa mahajubai ko haka suke ce mana wanda ba a hanyar su yake san ce masa mahajubi ne an sa masa hijabi baya ganewa haka duk abin da muke kana ba ma ganewa ko ko a ce munkiri lallai kan ba ma fatan kan irin wannan to sai ke cewa menene هي التي يسميها أهل السلوك الجمعية على الله جل وعلا تسيت أبندا إكي نفي كم بايا إتي فجمع قلبك وإرادتك في الله جل وعلا wannan sharɗa ɗin da yasa ka cire wannan jumla ifradiyya din ban gane ban sani kun fahimci abin nufi masu littafi yawwa ku ɗauko karatun daga farko farkon fakara ya ce ƙala kun wahidan ko yawwa ma'ana maganar ibn qayyim da ya faɗa a baitinsa fali wahidin kun wahidan fi wahidi wannan wurin shi yake mana sharhi ya gama fassara fali wahidin shine ma'anarsa ikhlasi to kun wahidan sai ce ya'ani abinda ake nufi anta la tatasha'ab fi qasdika wa iradatika karkara raba karkara raba hankalinka wajen manufarka da abin da kake nufi ka samu sai ce fajma qalbaka wa iradataka ka tattara zuciyarka da manufarka fillahi jalla wa ala jalla wa ala ka tsallake inda yace hiya allati yusammiha ahlus suluki aljam'iyyata ala Allah jalla wa ala ka kuma ya kawo ta sharta to ne ita ake cewa jumla i'tiradiyya yawa ma'ana tsayawa yayi fassara maka wani abu cikon jumlar ita ce fillahi jalla wa ala ma'ana ka ɗauko zancen ka ce fajma qalbaka ka tattara zuciyarka wa iradataka fillahi jalla wa ala ka tattara zuciyarka ta tsaya tsam dangane da Allah subhanahu wa ta'ala shi kawai take tunani shi kawai take so ta samu yardarsa wala taltafit anhu jalla wa ala kar ka taba kau da kanka daga Allah Allah kawai kake so yadda da kai abin da yake so shi za ka yi kun ga shi yasa aka shigar da maganar wanda ya bar wannan zai samu me zai shiga harkar saban Allah domin ya zama cewa ba Allah kawai yake kallo ba Allah ake so ya zama a kowanne motsi naka to akwai tunanin ubangiji a ciki kar ka yi motsi kar ka taka da kafarka kar ka motsa da hannunka kar ka buɗe bakinka sai don neman yardar Allah mun fahimci na kaga kaga ko wannan abun ai ba za ka iya shi ba sai idan hankalinka yana tattara wuri guda in ku ka raba zuciya wannan zai nan hankali zai nan ka tafi can ka tafi can to za a samu fisgo abin nan fisga ta shedan ta dauke ka kuma sai a shiga saban Allah Allah sa an gane sai ce wala taltafit anhu kar ka wayi waiwaye ko ka kau da kanka daga Allah subhanahu wata'ala jalla wa ala fi qasdika wajen nufinka wa iradatika da dai wato manufarka wa amalaka aw amalika da fatanka shine amal amal hope eh ba amal ba amal mai ayin shine aiki ko kun san wannan da larabci ne karbi yawwa amal kuma da hamza shine abin da ake hope wato fatanka abin da kake kaunar ka samu to kar ya zama cewa fatanka ya koma zuwa ga wani wanda ba Allah ba shine ila gairihi waj'alil umura kuma ka sanya al'amura allati ma'aka waɗanda suke tattare da kai su zama wasa'ila hanyoyi ne kawai li jam'i qalbika ala Allah jalla wa ala duk abin da ka mallaka duk abin da kake da shi da na dukiya da ilimi to ka sanya su taimake ka wajen tattara zuciyarka wajen yin abin da Allah yake so ta haka fa ake samun walittaka ko ai mun karanta hadisin zama wali ko ko kuma manta shi tun a tun a lokacin arba'un nawawiyya man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi ko sannan yace me wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftarabtu alayhi kun tuna wannan Allah maɗuki wannan hadisi ne kursi Allah ya ce bawa na bai taɓa kusanta ta da wani abu ba wanda na fi so fiye da a ce ya kusance ni da farilla ka kusanci ubangiji da farilla shi ne sama da komai sannan sai ya ce wa ma taqarraba ilayya bin nawafil hatta uhibba wala yazalu al-abdu kai wala yazalu al-abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba bawa na ba zai gushe ba ina neman kusanci zuwa gare ni da na filfili kun ga ashe kenan sai an yi farilla sannan ake na filfili ko wato baka cewa in ka zaka iya tsayawa ka yi farilla kawai ba tare da nafila ba za a iya shiga aljanna ko amma a tsaya a yi nafila a bar farilla to ba shiga aljanna mun san wannan ka'ida ce sanin yau to in mutum yana son ya zama zuciyarsa tana tattare wurin ubangiji to ya tsaya tare da wannan manufa ya tsaye da ita tsayin daka kamar da bahaushe ke cewa to ya gama da wannan liwahidin da kuma kun wahidan ko sai fi wahidin a sai ce fi wahidin yace wa hadha libtila'u thalithu wannan shine jarabawa ta uku da ake wa bawa annahu laysa samma illa sabilun wahid cewa babu wani abu in ba hanya ɗaya ba hanya ta tsira guda ɗaya ce wannan zancen mun yi shi makon da ya gabata yau hanyar tsira ɗaya ce karka ce a'a da hanya kaza ma da hanya kaza ai duk ɗaya ne tunda dai duk wai aljanna za su kai mu a'a ba duka hanya ce take kawo aljanna hanya ɗaya ce ta aljanna wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita wata hanya kuma da aka sanya mata sunan wani to dama ba ta manzon Allah bace sallallahu alaihi wasallam in ka bi ta to ba inda manzon Allah zai kai al'umma zai kai ka ba an fahimci wannan zancen yau don haka hanya guda ɗaya ce sannan yake cewa wa hadhihi sa'batun illa ala man waffaqahu Allahu jalla wa ala wannan ita ma ka tsaya wuri guda din nan yana da wahala sai ga wanda Allah bai wa tawfiki yayi masa gamdakatar in ba haka ba sai ga mutum yana ta raba kafa in ya ga waɗannan yana tare da su ya ga waɗannan yana tare da su wanda duk raba kafa ne tsaya tsan wuri guda inda kake fatan in ka mutu ka fi samun tabbas saboda ka san mutuwa dai tana nan haɗuwa da Allah yana nan to ka zaɓi inda kake son suwaye waɗanda kake fatan Allah tashe ka tare da su ka sani to shine sai ke cewa fakan minan nasi mutane da yawa a wannan rayuwa fi aksar min sabilin fi aksara min sabilin wanda suke a cikin hanyoyi fiye da guda suna wannan hanyar suna wacce hanya suna wacce hanya suna wacce hanya wa fi sabilin wa fi sabilin huna suna wata hanya a nan wa fi sabilin hunaka a can kuma suna wata hanyar daban in ma min jihati littiba'i ko ta bangaren biyayya yau su bi wancan gobe su bi wancan wa in ma min jihati manhaj ko kuma manhajin ne methodology hanyar da za su tsaya su bi tsam ba su santa ba yau a fusge su nan gobe a fusge su can to shine ce mutane da yawa haka suke au min jihati istiqamati ko ta bangaren istiqama yau su yi tuntube gobe su tashi yau su yi tuntube gobe su tashi aw min jihati al-i'tiqadi ko kuma ta bangaren aqida akwai wani abu da ba su gama sallama masa ba su gama yadda da shi ba sun yadda da wani gun wani gun ba su gama yadda da shi ba to dole ka tsaya wuri guda ya zama ka tsaya kan littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce wa nahu zalika da makamancin waɗannan sai ce fa in tanju minha tanju min dhi azimatin in ka tsira daga wannan to ka tsira daga wani abu mai girma sosai wa illa fa inni la ikhaluka najiya in ku ba haka ba to bana tsammanin zaka tsira la ikhaluka ma'ana la azunnuka najiya bana zaton cewa kai mai tsira ne ma'ana hanya ɗaya ce ko dai ka bi ta in ba haka ba bana tsammanin kai mai tsira ne to sai mu tsaya anan saboda lokaci Ah, muna fata Allah subhanahu wata'ala waɗannan abubuwa uku da muka ɗauke su yau a darasin nan da ikhlasi da tsaye da manufa wuri guda da kuma rashin wato da abin nan su tsayawa akan sunna da barin bid'a Allah ya taimake mu akan su ya tabbatar da mu a hanyar daidai Allah ya tsare mu daga kowace irin fitina Allah muke roƙo yassare dukkan abin da ya kuntata Allah subhanahu ta'ala ya taimaki al'ummar musulmi a ko ina suke Allah ya taimaki wannan ƙasa ta mu ya bata zaman lafiya da nutsuwa da kwanciyar hankali Allah ya taimaki shugabanninta akan dukkan abin da yake zai taimaka wa al'umma Allah subhanahu ta'ala ya baiwa marasa lafiya lafiya waɗanda suka rasu kuma Allah ya gafarta musu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik akwai wani tambihi ko da ke ba ɗaya ba ne ba na farko abin da ake ta yawan tambaya a kansa wannan kwanakin dangane da lissafin wata na san dai mun yi wannan magana a hudu ba ko yawwa jiya haka muka yi tashan tambayoyi akan wannan yaushe ne lissafi kowa ya bugo kuma wani ma ya ji abun wani amma sai ya ce sai ya buga wa wani dai ya ji daga bakinsa haka dai aka yi tasha to asali ni abinda kullum muke faɗa wa 'yan uwa manhajinmu na ahalus sunna ne ahalus sunna kuma masu biyayya ne ba masu tawaye ba ne ko ba haka ba ne shi kuma lamarin nan na ganin wata lamari ne mai sauƙi yanzu kasancewar mun samu waɗannan hanyoyi na sadarwa na whatsapp facebook da sauransu yanzu nan za a karanta duk abin da ake a duniya ko ina yawwa abin da ya faru bana ranar 29 ga watan zulhijja a ƙasar saudi arabia a wannan ranar bayan magariba sun ga wata ko dai lokacin magariba sun ga wata ran 29 don haka wata a wurinsu iya kasa 29 shi zulhijja washe gari sai zama ɗaya ga watan a muharram sabo shekara kenan wannan sai zama musu surar lahadi mu kuma a nan mai alfarma sarkin musulmi akwai kwamitinsa na ƙwararru da profesoshin jami'a da masana dai akan wannan harka suna da wakilai da suke aikawa a bincika a ganin musu kuma kullum za su ba da sanarwa in 29 ta zo za ga sun ce mai alfarma ce a duba to an dubi ba a samu rahoto ba babu wanda ya kawo rahoton cewa an ga wata don haka sai aka ce to zulhijja ya cika kwana talatin shikenan ya cika kwana talatin sai zama litinin uku ga watan oktoba sai zama shine ɗaya ga watan muharram saboda ba a ga wata haka wannan lissafin shi ya kamata mu bi shine na ƙasar mu shine na shugabannin mu wanda kuma ya ga wani abu a WhatsApp ya ɗauka ya ce yau na Saudiya zai yi wanda yau tara ga wata a Saudiya mu kuma yau takwas ga wata in yayi da nufin yau litinin ya samu ladan azumin litinin ya haɗa gobe tasu'a jibi ya ashura alhamis ya azumin alhamis kwana hudu a jere in ma ya ga dama ya ci gaba al'ayyamul bid suna farawa ran juma'a yauwa ran juma'a ce sha uku ga wata asabar sha hudu ko lahadi sha biyar daga in ka so sai kuma litinin ta sake zuwa shi yasa har wasu suke suna na wasu a whatsapp suna tattallancewa kwana takwas masu tsada haka in kana son azumin kake so ba kai ta tambayoyin kawai ba kai ta azumi daga yau litinin kai gobe kai har kwana takwas duk yana cikin abin da zaka dace bi iznillahi ta'ala Allah samu dace amma dai kullum ni abu nake so mu yi tarbiyyar kanmu akai shine girmama shugabancin da muke karkashin sa wannan yana da muhimmanci ba iya maganar wata kawai ba wannan zai kara mana haɗin kai kuma ba nuna cewa ko Saudiya ba su iya bane a dama a shar'ancan ba kuskure ake ba kowace ƙasa su bi duban su akwai abubuwan da za a ji da nauyi kamar saɓani ran arfa da abin nan a shar'ancan ya halatta bi a saba amma kuma kasancewar jahilai ba za su fahimci abun ba babu laifin in aka yi tauhidin ya zama ran da ake arfa to kuma kar mu idi an anan yau mu yi mu ma ranar arfa mai azumin arfa washe gari kuma sai a yi idi wannan duka ba rikici a ciki ba saban Allah a kowanne ijtihadi ina fata mun fahimci wannan mu dauke su da sauki sannan akwai abin da ya shafi nisabi shi ma wannan akwai wani kokari da mai alfarma sarki musulmi akwai wani kwamiti na san masu harkar ganin watan nan kuma suna wani aiki daban kowanne sati suna lissafin kimar neran nan tamu yadda take tafiya da wasu abubuwa na ibadar mu dangane da abin da ya shafi abin da zai zai kai maganar haddi abin nan kai a sunan ki abin nan kisasi diya kudin diya idan mutum ya kashe mutum nawa zai biya diya duk sati za su kawo mana balu su wannan yan kwamitin alhamdulillah duk sati suna turo min ta whatsapp wannan abin ina gani cewa yau juma'a duk juma'a za su ce yau nisabin zakka kaza ne nisabin rubu'in dinari wanda shine ma'akallan sadaki duk ana faɗa to waɗannan abubuwan muna sha'awar a ce a ɗaliban ilimi masu wa'azi limaman juma'a su san wannan tunda su akan kawo wa abin da ya shafi ɗaurin aure musamman za ga ɗaurin aure a ƙauyuka saudiya sai ka ga mutane sai a zo kawai ɗaurin aure sai a ce ga dubu biyar ɗaurin aure wani mai ƙoƙari yanzu sai ya kawo dubu goma to abinda yake a gwargwadon wannan lissafin a wannan satin da ya wuce dubu goma sha biyar da ɗan wani abu shine nisabin sadaki to kaga akwai buƙatar bibiyar waɗannan abubuwan shi yasa mun yi magana da mai girma turaki haki mun dutse akan wannan akan cewa ya kamata mu samu a samu a yi wani ƙoƙari a ilmantar da malamai kuma ga mai martaba sarki ya bada izini za a sa limamai su sani kuma sannan har yanzu su ma hakimai da dagatai duk su san wannan tsari ya zama cewa musamman mu a nan masarautar tun da an saba muna da shugabanci mai kyau da ke kula da abubuwa musamman ta bangaren addini to ya zama mun fice daban a wannan kuma mu ja hankalin wasu wuraren su ma su koyi wannan zai amfani al'umma insha Allah amma a bar mutane a rika yin sadaki da naira dubu goma a yanzu an wuce shi saboda nairar ta faɗi sosai kowa ya san yadda abubuwa suke ga tsadan nan to dan me komai zai tsada kuma sadaki ya tsaya wuri guda kaga bai kamata ba yawwa yanzu wanda ka ɗauki sadakin naira dubu goma ka baiwa mace ta kai mahaifinta me zai iya saya mata ta je da shi ɗaki tsakani da Allah yawwa shi kansa dogo dubu goma sha biyar din ba isa za ta yi ba ashirin din ma ka bayar yanzu me za ta yi za ka a rika samu ana bayarwa gwargwadon yadda ya haura wannan shi ake bukata amma a san cewa in an ba da ƙasa da haka shine dai wannan nisabin da a mazhabar malikiya da suka ɗauki wannan nisabin tunda shi ma wata magana ce mai saɓani shin dole ne sai ya kai wannan ko bai kai ugun waɗanda ba su ɗauki wannan ka'idar ba komai aka bayar yayi yau mun fahimci wannan a ba dai bin aƙallan alal aƙalla ka girmama aure ka bashi abu mai daraja mai mutunci wannan shine girmama aure Allah sa mu dace insha Allah wannan dai kiran da zamu yi shine a himmatu da sanin wannan kuma insha Allah roƙo zai biyo baya daga zuwa abin nan masarauta insha Allah akwai a samu ɗaukar mataki ga mai martaba sarki yana jin mu insha Allah Allah subhanahu ta'ala ya taimake mu Allah ƙara masa lafiya assalamu alaikum sifofin me sifat zatiya da sifat fi'iliya ko fi'iliya ko a ce mata ikhtiyariya ka gani yau ka san ikhtiyariya to ai kullum muna faɗa to ba laifi a sifat ikhtiyariya su ne sifat da suke da alaƙa da ganin damar Allah in ya ga dama ya yi in ya ga dama ba zai ba kamar yarda da soyayya Allah yana son wasu ai ba ya son wasu kaga ba ya son kafirai duk abin da zai wa wani bai wa wani ba shine ake cewa ikhtiyari yawa to wannan ana sa su ana ce musu sifat fi'iliya ko ikhtiyariya su kuwa sifat zatiya su ne siffofi da ba sa rabuwa da zatin Allah a koyaushe babu lokacin da Allah ba sifantuwa da su babu lokacin da za a ce Allah ba shi da ilimi ko yawa babu lokacin da za a ce Allah ba shi da rai haka da ilimi da rayuwa duk waɗannan siffofi ne da'ima kuma siffofi ne a zatiya Allah samu dace barakallahu fikum Thank you.